والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a goma ga watan Sha'ban hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a kalandar nasarar kuma kamar uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da uku satin da ya wuce da wanda yake kafin shi ma kusan biyu kenan baya muna duba wasu matsaloli da ke faruwa tsakanin ma'aurata don ganin an sami ingantacciya kuma nagartacciyar zamantakewa domin cin ribar auratayyar da aka yi a nan duniya da kuma lahira shi aure aslan daga cikin manufofin yin shi domin a samu nasuwa min ayati لقد خلقتم من أنفسكم أزواجا شيء فلدني يتي لتسكنوا إليها أصلا أن شرعا تموت أولا ليلوك سامنا سوا إذا ولد مسؤول سكا بيبا يزمن تكيوا سيقى الأمر كما تيس دارج أنا ندامر يم أولا kuma ko da ba a furta nadamar bilisani da kare ba za ga rayuwa na nuna cewa dai ba a jin daɗi da bainakum mawaddata wa rahma aka sanya soyayya da kuma kauna tsakanin su ma'auratan domin ji waɗansu gamayyar matsaloli kamar guda bakwai ko takwas waɗanda suke gurɓata zamantakewar auratayya waɗancan matsalolin da suka aka ambata gaba ɗayansu daga daga maza suke samu matsayi mu mazan mu ne ke da laifi kamar muka tsaya a haka kuma kila wata mace za ta koma da ce ka ji gaskiya ka fara gida sai ta ji kamar cewa su bangaren matan ba su da laifi su ma kuma mata sai ne na bahaushe mu ce su ma ba kan wannan ka ba ne wata matsalar su ne amara kirfin bikin kirkiro ta saboda duk wani mugun hali da za ka gani a cikin wani namiji sai ka samu wata mace na da irin wannan halin ko halin bai dace da ita ba akwai ɗabi'ar da galiban ba a san mata da ita ba duka mana cewa ga mace na fashi wannan macen bayan ta lalace zai ta ƙara lalacewa ita mace da aka santa da tsoro wanda za ta ga kyankyan ta fata police station tana neman sauki wani yau ce da bindiga mai jigila a kawo kuɗi ko jigila kaga wannan matan sai da ta fandare daga ɗabi'arta sannan ta aikata wannan mummunan aikin da su ma matan ba kan wannan kawai akwai matsaloli na zamantakewa da dama da wallahi suke sababawa kuma su ne sila ta gurɓacewar zamantakewa a wasu yanayin na rayuwar aure ko zamantakewa ta aure to a nan matsalolin nasu ne za mu ɗan duba a guje matsalar mata na farko waɗanda suke sabbabawa kuma zamantakewa ta lalace su ne matsalar farko shi ne ƙin biyayyar mace sai ga mace da kake ciyar da ita da kake shayar da ita ka ɗauki nauyin rayuwarta ta ba ɗaya tun daga farallai har sunnoni da musahabbai kai wani mai gidan muhammad karuhai wanda kuma karuhi ta ya biya amma ran da tsiyarta ta tashi sai ta kuntuka maka maganar da idan ba juriya kai ba to ba za ta kara sanar da ba to in ka karanta addini za mu annabi ya ce mace ba da kake ganin da sai ta yi maka halin da bai ce shi bai taba ganin masu karamin hankali da suke rinjaya da rikita tsaron masu hankali ba yana nufin mana irin mace da mai ce ɗaya su ce za ka zo kai ta kyautata mata kai ta mata alkhairi ka kula da ita kai duk abin da ya kamata a marar da aka ɗan samu akasi kawai sai ta kalle ka ta ce ba ta taɓa sanin kai ba ka taɓa mata alheri ba ban taɓa ka faɗa min alherin da ka taɓa ma shi yasa wata za ta iya ciro makami da ce in ka haihu cikin uwarka mata ta iya bakan magana idan ba zuciya kai nesa ba wallahi sai gawar ta ke ta in ka haihu cikin uwarka in ka haihu da jini su suka fara wannan maganganun sai ka sake ta to kai ko ka ga makami yaya in ka ce nawa ta ce duka uku kenan sama ko malamai da suka ce idan ma mace ta dauki makami akan miji ka ce ya sake ta in ya sake ta sai zai tambaye ta nawa ke guda ma ba akwai ɗaya ba da sai akwai ɗaya sun da ce akwai daya ta zama sai da a lokacin sai ka ce ce to kare shi biyu ne kake to na su je ki biyu kawo takarda ya rubuta in ma takarda duka rubuta in ka samu ka fita daga bakin bindiga ko ka fita daga tsinin abin nan ka iya leƙowa ta windo ka ce amma musulunci bai yi ba Jari da ke kai kai wurin sun ce gaskiya ba ta sauku ba saboda gaskiya ba da niyya ka suke ta ba ka sake ta ne don ka kare rayuwarka da ita dan fice ta da mutum din daya to za ka ga wani lokaci matan su ce sai sababar da matsala su ki yin biyayya su ki kyautatawa su ki yin hidima ga mijin wata macen za ta kalli mijin ta ce ita ba an auro ta ba ne don ce wahala ita ko mace za ta yi mijinta hidima gwargwadon yadda mijin yake gwargwadon yadda mijin yake bai da wadatar da zai dauko masu mashi girki da wanki da kula da yara duka ita za ta yi ta girkin safe ta na rana ta na dare ta mashi wanki ta ma ƴaƴan shi ilma har ta ma iyayen shi ta mashi guga sanar ta kula da kayan shi tuna yake ita za ta yi in yana da halin da zai dauko masu yi ne ya dauko shi da sai ta huta kamar sirri ta gaji da wahala ta gaji da dawainiya ta gaji da kaza waɗannan matakan da za ta ɗauka sai ga ta sabbaba wa kanta matsala sai ta sabbaba wa kanta matsala daga wani lokaci ma take sabbabar wa kanta matsala ko suke sabbabar da gurɓacewar zamantakewar auratayya wata rana wata mata ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda cikin hadisin Husayn ibn Mihsan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ta zo don wata bukata sai annabi ya ce azati ba alin anti kina da miji ke wannan matar sai ta ce mashi eh tana da miji sai annabi ya ce kai fa anti da ku wanda matsayi ke da shi a wajen ki yana maki ka san mutum yana jin kina da da'a yana jin kina da ladabi yana jin kina da jiyayya yana jin kina mashi hidima yana jin kina kyautata mashi sai ta ce mashi ba a ruhu illa ma a dasu'an ya rasulullahi ba na gajiyawa cikin duk abin da na fahimci yana su sai abin da ya yi ƙarfi na in dai zan iya wallahi sallahi rasulullahi sai na yi mashi sai da ce to ba ma duk a da wancan abin da zaki kwamfori aina an ce min kullum ki a matsayin ki ta matar auren ki sai ki duba matsayin ki a wajen mijinki fa inna ma huwa jannatuki wa naruki shi ne aljanna shi ne wurinki in tana biyayya a aljanna in ba ta miji biyayya ya huta to kaga wasu matan suke buɗe kofar matsala ta ce ba za ta yi mashi hidima ba ta ce ba za ta yi mashi biyayya ba ta ce ba za ta girmama shi ba ta ce ba za ta mutunta shi da iyayen shi da nashi ba za ga yan mata yanzu da an ce wani na son ta wani a ce ba ta da to bai dai da hawan jini ko wani ko wai maman shi dai hawan jini baban kuma malaka a dubu da kan ci ya kamata ka yi kasan ta faɗa haka ɗan halar da ya kam kawai ka rufe babinta wanda ba za a zama arziki da ita ba ba ƴar mutunci ba ce fantararriya ce iblishiya ce ko jakaci a cikin mutane ce mata kawai ka fasa me ya faru wa in ya zo kuma ka faɗa mata gaskiya ba magana da kika faɗa ni iyayen na dai ke gani ban da kamar su sai da iyayen mu ce aure mata suka ce ya sanyi dai dan halar ne dai tarbiyya dai take da ma dai wani da kira ce wanda nake so ka saki kafin ka tashi daga nan ba wata shawara da zaka je ka yi wacce shawara kuma ta gama shawara ko ka sallame ta ko ba abin da zai faru da kai na asara ko nadama saboda mahaifiya ce biyayya gare ka Allah dan kware ya auro mata mai mai hankali kaza ka ba za ke ciya a karama kalla matar ga nasuwa ga biyayya amma ba ya ce a cikin ta ai wancan biyayya sai rashin biyayya ce baba dai ya ce ko sai ku je da mun lalle bi da tafiya da da Umar ya ce Umar ya ce ma da da Umar ya sanki mata wanda ta ta shagaltar da shi daga ibada kawai sai a ga baya azumi ce da alhamis yana sauka a kwana uku ya kuma yana sauka a sati daya kaga amarya ta zama shaidaniya ta rage tilawa sai ka sake ta sai ta halaka ka ya maza ya ruga mun annabi ya rasu da matan da kirki gare ta amma ka ji abin da baba yake Nabi ce ya dai ce ka saki ya ce ya ce in saki ka saki kawai ba ka da yadda ka kiya wannan presidential order kenan eh shugaban kasa ya ce a yi kaza sai ka ruga mun wani kansila ce ya sa baki koma waye shi kenan ya dawo ya sake ta daga matan wani lokaci su ne ba sa biyayya ita mace abin da ake so ta zama mai biyayya mai da'a mai kyautatawa cikin duk abin da yake nata shi kama ta kin abin da ya kamata sai ga mai gidan shi ma ba zai mata abin da ya kamata ba shi dan adam jimilla an tafi an tattace shi akan aka kyautata mashi shi kuma zai kyautata ko ya so ko ya ki mace da ta san me take yi za ta mallaki mijinta ta wajen hidima ga iyayen ta wajen kyautata mashi ta wajen iya magana ta wajen iya ladabi da makamantar shi cikin mutaka shi ke da za su gaban lafiya duk shedanci shi Allah ne mata kariya daga wannan miyagun halaye da shedani ke da tashi to sannan wani lokaci za ga wata matar ba ta jin cewa mijin na da tsarin Allah wani Allah da saboda tana da wani abu na wadata ko wani Allah ta saboda tana da wani abu na kyan halitta ko tana da wani matsayi saboda annabi ya bada shawara ana auren yake cewa ana ba da labarin ana auren mace da musu abubuwa ko aure ta saboda kyanta ko aure ta saboda dukiyarta ko aure ta saboda matsayi da take da shi shikenan annabi ya ce to ni na hore ku da mai addini in dai kana da addini ko ba ta da wadancan za ku yi zaman lafiya in tana da waɗancan kuma tana da addini waɗancan ba za su yi tasiri a kan addini ba su da ka dawo ne ka da ne addini kare ba ne a yaka in ka yaka za ka ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin iyalanka da haka wata mata ce ta rika ganin kamar ya za a miki ya kasa ta aiki kaza ya za a yi kaza ita ma tana da matsayi tana da yanci kuma ga kungiyoyin la'anannu na turai suna cewa da macen namiji harka ce ta kamfani kowa na da jari iri daya a zauna a shawara da aka babu babba kowa babba ne a board of directors wannan maganar ƙarya ce Allah yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne suke da tsayuwa da fifiko na daraja da fada a ji mana karfin fada a ji akan mata sai Allah ya fara dalilai guda biyu abu biyu yasa namiji ya fi mace in namiji ya gaza yin waɗannan abubuwan biyu ya dawo baya shi ma faddala Allahu ba'dhum ala ba saboda abin da Allah ya da jinsin maza akan jinsin mata na kaifin hankali na cikar addini na tsau da sauransu wani ma an faɗo min amwali kuma saboda abin da mazan suka ciyar lokacin aure da dukiyarsu da dukiyarsu ko kuma abin da suka rika ciyarwa lokacin zamantakewa miji shi zai ɗauki nauyi da ɗawainiyar mace na komai nata malam mace ce kawai za ta iya rayuwa shekara talatin a najeriya da bata sanya naira goma ta ba saboda komai kawo mata ake idan ce ba kaza ce za a kawo ba kaza za a kawo ba kaza za a kawo kaga mace na ce ba ne an samu akasi ko dai kila namijin musiba ta auka mashi jarabawa ta rayuwa ko kuma ya sa su rai ba mace ba ta ce bane a ita komai yin mata rayu shi yasa idan kana da mace da ke da kudin dan waje to sai dai ta baka rance ya ce bane a gaban ka an gama asuba kan tana da sabin biliyan kaza biliyan dari kaza ko a tura su ta ga za ka tashi da ce to kudin biredi da ɗari biyu da hamsin da ɗaya. Kaji na zo eh ta yi wancan nawa ne wannan kuma nawa ne. Ku zo da ne ka ce to yaya za a ranka mana. Ba na rasa ma baka biya ba ki ta akwai plus. Ki ƙara plus a gaba. Rashin karkare kan ya haɗa. Ka rasa akwai dubu uku. Ɗari hudu da wato abin takwas ɗin. ga wani kenan Allah ya kawo fatahi ta hanya da ci gaba da rubuta sai dai ai haka ko ba dama ka fito ka rika ba ta da mutunci matan nan a ba wani rashin mutunci da ke maka ba sai dai duk komai ba kudin da za ta yi kila ba ita ma ba su ishe ta ba zan da ta da ta ita da kila ba su ishe ta ba akwai wani jari da za ta zuba a yanzu kudin ba su gama kaiwa ba kaga dole ka yi mata wanda ne sai dai kawai in ka zo ciyarwa za ka ciyar da ita daidai kai ne in ka siyo madara irin ɗar abin da ƙarfin ɗin nan ta sace sai kake bin ka rika raba waje ɗaya yau da safe ɗaya gobe da sanya ya shayi ita na son ta ƙara kuma wannan ruwanta saboda biyun fi kusa sa'atin Allah ya ce to kai mun kwadara ne sai ka zata kenan kuma ta iya baka dauka da ran mai karanta mata aya a suratul talaki muka ga kai aya suratul talaki wanda bai taba zike yi wasu matan sai su rika jin cewa ai kuma suna da matsayi ba mace ko ba ta da matsayi komai tana da kashin mijin ne saboda waɗannan ababe guda biyu ma fasalin lahu ba zan ma ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim salihatu qanitatun hatibatu ila ghayri ma sallallahu ita mace kamata yi ta san matsayinta a ƙarƙashin miji kamar yadda annabi ya faɗa ma wancan matar kwankuri aina an ce min fa inna ma huwa jannatu wa nabi haka ne mai ke cewa da kuntu ahiran ahadan an yasjuda li ahadin da amartu zawjata an tasjuda li zawjiha da a ce akwai wani mutum da zan ba shi umarni ya rika sujada ga wani saboda tsafar girmamawa to da na umarci namiji ana na umarci matar aure ta rika sujada ga mijinta saboda sabar girmamawa kaga dai bai ce ta yi sujadar ba amma ya ba da satar amsa ya ba da satar amsa mai wuce ga cewa ita mace biyayya ake so ta tsaya ta yi wa mijinta biyayya kuma yadda ya kamata shi sa da mai kin cewa idan sallar da mar'atu khamsa yayin mace ta azumci ta sallar sallolin ta guda biyar وصامت شهرها تأذن توتا كذا رمضان وحفظت فرجها تسرع الأورة دمتن جنتا وأطاعت بألها كي لا آقمي جنتا رانا الله رانا أتي وتقول الجنة من أبواب الجنة شيء جيكي شغاء الجنة تكفر الجنة تكيس فلا أنزل لكم بكلا تقوى ولا أرانا وتراني ينقى kaga rukunin shiga salloli na farilla azumin ramadan kiyaye mutunci da kamun kai da kuma biyayya ga miji duk ɗaya da ya goce a cikin waɗannan al'amura shi ke nan wannan mata ba za ta abin nan ba ba za ta ba za ta shiga aljanna ba to mace sai ta yi biyayya illa iyaka kawai mace ba za ta yi wa mijinta biyayya ba cikin abin da ya shafi saban Allah yace gaban sallah yace ce wani aiki na zunubi wanda ko ba za ta yi mashi da'a ba inda ba sa'atu bil ma'ruf kuma da sa'ata li makhluqin bi ma'siyati al khaliqi babu da'a ga duk wani abun halitta in dai akwai sabawa shi wanda ya halittar a ciki azumi na nafila ba za ta yi ba in mijin na halarci sai da sai abin tafiya yake cewa dangane da hidimar mace kuma ta san cewa ita za ta yi mijinta hidima cewa ita mace za ta yi wa mijinta hidima daidai gwargwadon ƙarfin mijin da kuma daidai gwargwadon abin da jikinta da lafiyarta za su iya ɗauka idan ba kawai ya ce za ta yi hidima irin tasu ta mutanen kawai da ta saba in ƙarfin ni ce hidima irin tasu ta yan binni in mijin bai da wadata to hidimar ta dace da shi a matsayin shi na mara wadata duk ita za ta tsaya ta yi waɗannan ayyuka to idan ta tsaya ta yi abin da ya kamata ta yi to shi kenan za ka ga zamantakewar aurensu al'amuransu ne kyau galiban abubuwan da ake samu na matsaloli na zamantakewar aure masu tasowa daga mata wasu matsalolin suna farawa ne daga gida kafin auren da mace ko dai saboda rashin cikakken training da horo ko kuma rashin wayarwa da matar kai suna sai a auren da ita sai ɗauki ta gaji gidan mijin an kan fayan ba komai shi namiji mallakar shi abu ne mai sauki kaga za a koyar da mace nau'uka na girke-girke amma da auren da mace sai girkin da ta iya bayawa shi kuma mijin da ta aura malin dan wake ne shi da ji yake ma da yayi auren nan shi da can gidan da ake dan wake haye hata haye hata ne ma to a nan sai ya zo ya fara mata maganar dan wake sai ta yi zaton wata a tabbaci da ya ganta a supermarket kaga tana nan sama akali wata matar kuma in ta zo za ta maka dan wake dole sai dai ku tafi da fulani domin tana wurgawa ne yana narkewa a ƙarshe dole sai dai ku saka da yaran gwani da ba ta da lakanin da zai ke narkewa da ce wani yana ta wurga yana wajewa ne da ji ma ya zo kauri yake kasa sai to amai da shi kudu kawai da suka yi ɗan maki dole ka je san gidan da kafi ne ma zake siya a bari kwanan kananan kullum da ɗari biyu to kaga ya kamata a ce duk ta iyo waɗannan kirkirin kanmu na gargajiya ka iyo su na zamani ka iyo su duk da ɗan iyo su amma za a kawo amarya ka ce to yau ɗan maki gobe gauda jibi fati gata dambu don mai samu kwana hudu kana bude indomi kai wata ko tuwo ka ce za a sha mamaki sai dai ce ba ta tuka a gabanka kafin ya huce a sirri sheto na ka gama ce don yana huce za ga yana kwalla sai hada bake irin ya bai kawo sati za a kama da ne suka yi a firiza suke kaiwa duk cikin rufin asiri in ba kawo wuta wata tashi da ciki yamin na yi to da an kawo wuta firiza zai hana biyar da ka karkata ilal halaki da kwabi suke da kwabi wanda yana yi rashin wannan goron da ake bai wa mata a kai su gidan miji yana haifar da matsala kuma miji na da gaskiya akan ya auro mace ya cimma ta iya girke-girke kafin a yi auren ta iya tambayar waɗanda girke-girke ya fi so ko a rubuce ko a magance shi kuma yanzu tsoron Allah ya faɗa waɗanda ya fi son kowane mutum na da girki kala uku akwai wanda ka fi tsananin so kuma na iya mallakar ka saboda su yanzu wani duk waɗanda ya shirya zai wa matar ya cimma ta yi girkin da yake so ya yaji akwai kuma girki yan tsaka tsaki wanda su ba ya ko ba fallasa in su ka cimma ta yi alhamdulillah dai ta fadi sha ne akwai kuma girkin da sai dai ka da tsaki to ya kamata matar ta sani ka faɗa mata a gargajiya ka faɗa mata a zamani ita kuma a gidansu a zauna a horar da ita a tabbatar da ita ta iya su ta kware don haka yi da gida ana samun saukin matsala girki kaza ta iya girki kaza ma ta iya girki kaza ta iya aisha da zai lawa na ku duk rayuwar su lokacin ba na abun hannun ke da shi ba ko ba wayannan na'urorin zamanin amma idan ta yi dambu wani girki ke bai kama da dambu in ta yi shi da rana ba za a ce bari da annabi ya dawo kuma a sake bashi ya ci da daddare ko a yi shi da daddare bari da a bashi da safe aisha ta gano wata hikima sai ta juya wannan dangon sai ta wani jirki bai kama da wani fata-fate kuma jirkin ne kuma kawai na mace ta yi dambu ya rabu a nan yin kawai za a shiyo mata sai ta juya shi sai zama fati mijin mayan dambu ne mayan fati a rana ɗaya ya ci mayan abinci guda ne ya aka yi ne wuce sai a kawo ce ba nan fate ba ai ka san akwai ƙwarewa duk abin da ka bayar ma zai isa wannan halin kada ce mai damar da zane galiba in ka san asalin abu sai ka rena shi yanzu mata ba suna waina da tuwo ba an gamsu tuwo yaron sai sai ka bitu to me za a yi ne za ku san yadda barbarin da za a yi kawo ɗari biyar kawai wannan tuwo za a zo a yi wa mazurai ya narke ko ce sai wala da kacin waina su hutu a waina kamar yar boci kar ka tambaye ta ina rubuwar tuwon nan kuma da ɗan da ma sai sai kun yi rigima kawai za ki yi da mutum kan waye da ranar tuwo da daddare tuwo kuma da ta a ba ki da hikima wannan yadda dabarar da kai sai ga cikin ruwan sanyi kai kana ga ana ta maka abincin da kake so kuma aljihunka baya gaya maka da yawa wallahi sai ka rike daga ce wannan matar yar albarka ce ko kaga matan ba a koyar da su irin wannan ko kuma a koyar da su yadda za su kiyaye da mutunta iyayen maza domin kika je gidan tunda baban shi da baban shi na nan ki masa da'a ki kyautata masa ta fitar hankali dan da kuka samu sabani kin samu fakar siyasa gurin mama akwai wanda za ta kira mijin ta ce idan na ƙara jin kana zagin baiwar Allah nan zan tsine maka kaga ita yin tana da hikima ita kuma sai ta dawo ɗaki da daga kai haƙuri abin da ka ji mama na ce maka albarka take sa maka suke ta lanti ne maka ba za ta ne maka ba san mu take gaba ɗaya kaga yanzu ta samu ma'akar siyasa amma tun kare aure ta ce wai wani sa ta ce typhoid ne da hawan jini an je tana makoshi tsaki idan mace ba ta mutunta mahaifiyarka malafiku suka ce shari'a ta ba ka damar ka zo da kuntuka wa matan nan a wasiya har ta jahaza da hazihi da zalika da tilka ta ce maka ka sake ta ta ce aure yanzu na fara inda shi yau ya zara ce wai nawa zan baka mana da ina irin ki kuma ne kamata a rabu da ke ba aure yau na fara yanzu na fara jin zama da ke kana mata haka idan ka kara fatse ka ka samu da kauri kada ta mutu za ta ce ka faɗa ko nawa ne ina da zan faɗa ko nawa ne ko nawa ne ka faɗa sai kuma dama sai ka je ka yi sare akwai ta gona a hayar da ta gada wani jeji wani gida su biyu wani shafin kuna a kauye akwai adadin za ka fasa wata gobe duk sai ka ta cike suka ce duka su rike su kamar kudin da kawar wata ido ne da sai kan Allah ya haɗa ta da irin ta to kaga matan a koyar da su wannan sannan matan a koyar da su kwarewa a zamantakewa za ka cimma amaran da ake aurarwa yanzu in ka aurar da aka aurar da mace ba za ta zauna da mijin ta tambaye shi abubuwan da yake so a rayuwa ba ta tambaye shi sunan da yake so ta rika kiran shi shi ba sa yi sai za ka ji mace matar mutum tana kiran shi da wani suna na gargajiya wanda sun yi faɗa a anguwa ya ce a daina kiran shi da so da ita ba ta da wayo ai zama za ta yi wani suna kake so wani lakabi kake so wata alkunya kake so a hukun da sai ka tafi ya ce yana so a rika ce mashi prof ba ruwanta da ya zage da wata riga firamare wannan kuma wata matsala ce da ba wata ni'imar ce mai prof ko an gaba sai ce madar da rubuta prof har a wayar da ta sa prof shi kadai ne kuma prof ko tana jami'a ba wani prof sai dai prof da lakabi amma prop shi kadai da dubu to shi kadai ne a wayarta sauran da ya ce prop wani prop wani amma prop sunan shi wadda hula shari kada mu sai sai da hali ya ce da ce prop haka na ta rike ko kano bai taba zuwa tarwa na dai ba ya ce alhaji yake su kar ta damu ya ce na alhaji a koya wa matan haka sannan ta tambaye shi girkin da ya fi su ta rubuta su ta rarraba su zuwa gida uku ka tambaye shi kalan kayan da ya fi so za ga wani mutum da zai koma gida da ta addu'a Allah sa bata sa a tamfan nan ba tana mai kama da dajjal ko wani shedan ranta ran shi ya baci sai ta burtu na hoda shi ko bisan hodan nan ta fi so wani turare har turaren da ya fi so duk turaren da ya so kasan an kusa da yake hada kayan aure shi kan ji bai tantancewa da na zuwa daura aure da na wankan gawa da na a shi za ka ji ya sa a wannan sai da duk baya ya tantance to da takobi ne ruwa da ya ci wani da ya yi dai shagon ta fi dai ya aukin kwantiti ko ba kwalin to sai ta ce wani irin turare ce a wannan kai wannan wani kashi ke shirin ce to sai ta ce baba ta aika gidansu a je kasuwa a canzo musu wannan wani kalan kaya ka fi so ya ce baya son ja baya son yaro bai son baki bai son garin misali in akwai sa akwatin da duk da tsamo ta aika gidan sa je kasuwa a can su duka ba ka yi ba suwa ya dangin kagarin nan ya ta mata karatu gidan gida kaza da ke gani muna da alaka da su ta wuri kaza da wuri kaza sai ta ji ana mata wannan tilawar tana da jotar ta tana ta rubutawa ta san yan uwan shi ta san dangin shi za ta mutunta su za ta daranta su to yin aka yi haka duk shedancin miji ba sai ka zauna da shi lafiya kuma za ka mallake shi in sallah ce bai za ta sayi in zumunci ne bai za ta sayi na ga wai kana kokarin kwanta ne ce wallahi na gani ne ba ba kai daura wani gidan mana ba ce wallahi kuma kawo mu ne da ba zan je bane aka daure ka ce kuma ya kamata ma in ka je kai masa ina hannu ya da mika wani abu ko a ce rukunin zumunci guda uku ne idan kafa da idan waka da idan kai ta addu'ar Allah ya ci ma ƴan uwanka albarka kai ta masu fata alheri idan idan waka kenan idan kafa kuma ka rika tashi kana zuwa ganka a yi zumunci ku gaisa alheri ya same su ka taka ka je ka taya su murna wani abu da bakin ciki ya samu ka taka ka je ka taya su jaje sai kuma ina hannu lalle ka rika ciwo ba kana likawa kada ka je fiyas rigar ka sai kirkali take yi da an ganka ana ce a kine ba talauci a ce zai rama in kashe shi bai bar gidan ba ko ya ne ka dan samu ka yafa masu haka za wa haka za wa haka na sai ga ana ta murna na kai da za ka zo ƙarshen wata wanda ke zuwa ai masha Allah don kai wannan shi ke da to matar ya zama na tana karfafa miji a irin wa'annan bangarorin to idan aka tarbiyyantar da mace a irin wannan to za ga mijin ya san cewa tana mutunta shi an ce daga cikin da ya kamata iyaye tarbiyyantar da 'ya'ya ita ma matar mutum hatta a kujerun da aka kai ta yi la'akari da inda mijinta ya fi zama wannan wurin da mijinta ya fi zama duk duniya kanta ya kowa ya zauna tana jin sallama assalamu alaikum sai ji muryar mamanta in almajiri ne ko malami yana da yadda ta bai sai dai maza ji jimo da ta bai sai ta dora a wurin to nan ba a yi nazari yake kai hikimar ta shine kan mamanta zauna a wurin tunda ka ga da nauyin gida ta ce mama kake zauna a nan wurin zaman kwamanda in cim ne sai in tsalle wata kin lalace yanzu ya biri ke nan kaga sai ka sama maka kyauta matsala ko an yi wani wanki sai ka loda shi a wurin wadan tsumban kushin din sai ka shige da shi wanda ka ba shi ka cire wannan wani dan ya mutse waye yana da tsoron gyara sai ga hudu sai ka zauna a nan sai la'akari da cokalin da mai gida ke cin abinci duk duniya ko mutuwa wanda zai ka aba shi magani da shi dan kwamanda in ci ka tambayi sojoji a bare suka ci ake yanzu motar kwamanda ta ba sa wani ko babanka ko mai suka hada da shi sai dai ku ku ku ku ku ma ne da gaba amma ka dora gidan kwamanda ka ke zama ai baka da taya yau yau din nan za ka sallame ka ba ma sallama kawai salan alin ba kila sai ka ci goro a faran gram kin ka gaya maka sannan ce waje ba ladabi to mata mijinta ne kwamanda in cif ɗinta kofin da yake shan ruwa kattaba kowa nashi ne dudayen da yake shan abin sha ta kiyaye wannan dudayen ya fi jin daɗi da shi kattaba yayanta su taba kartaba tsawayenta kartaba danginta kowa a adana shi a bashi kula ta musamman a iya samun wani gilashi a rika kullewa da wani faɗan da ba mai makullin da ita arka ne ba shi adana duk da gidan da ya fahimci matar shi na mashi irin wannan mutuntawa duk shedancin shi zai wuya ya mata ko za su zauna lafiya ba ma ka wuro mace kudin ka ka kashe ka wahala ka ji jiki amma matan na daga maka kai kana cewa ta yi abu ba ta yi kana cewa kar sai kaza kuma tana yi sai sau lokaci za ka ka hango mijin matar ka kana kaucewa ya haɗa ka da jaraba ta yi tsada wallahi shi ne za ka shi mutum zai hararo amma da ka hango shi kaga yan arziki bari da ya gaishe da baba sai ka ruga da kanka da gaishe shi to ka san alhamdulillah ita ma ta gida ba dama ne amma ka duka fito da safe da zaka fita ka ce to dan wake sai ka san dan wake da cin kudi siya dubu biyu zaka bayar ya ci biyu ya mika kawai yana jawa sai ci baga da rubu dan waken ba domin samai ba kawai na duka yana zai fara ciwo ne wai mai ma fara ciwo kuma ruwa ta ciwo saboda wulakanci kawai tsammani ce kanta zai ciwo sai maka dan wake so da kake sa ba ta yi ba amma ba ta yi min waya ba a ce dan wake sun je tawa ba shi ma mutuntawa ne in ba ta samu matsala a da kuka shirya za ta yi ta shirya za ta yi da mai gida ya ka samu akasi ke maza maza ta doka mashi hadisin mata flashin kenan ko sai mai flashin maza sun saba ya kira mai ke faruwa yana ɗagawa in ƴan siyasa ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. me yake faruwa wala haula wala quwwata illa billah wai menene subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun yi bayani to da da wai nan ne ba zai yi ba ba zai yi ba gaba an dauke wuta kuma injin da suke dukan ya lalace yanzu ina ta tunanin me za a yi na ɗan duba kazan nan mai kwanci ma ni ko in yanka maka ita ne a kake yanka na ita yanka kaga ta ci kasuwa ta samu ladar kaza wata yanka to amma kawai sai ta kyale ka to yanzu da yake ga layi sa'adi na ma da ga lokaci ya kure to ko mun sha garin roban nan ne a yankuri zuwa gobe to ba matsala a sha garin yanzu kaga in zai dawo ya san ba dan wake sai garin robo don yi tuba aka kawo mashi ba zai damu ba amma saboda tsabar rashin mutunci ba ta mashi magana ba kuma da ya dawo ba magana mai daɗi to dole hankali shi ya tashi shi yasa zai zo yana dawowa gida mata na yawan kukan wai maza na ta tatin a ke da baki maganin tatin da ba ko ta ajiye mashi abinci kawai sai da tafiyarta ai mace ta ajiye miji abinci a wurin za ta zauna in har mace mijinta na rage mata abinci da mijinta ne ta zauna ta ba shi labarai masu daɗi a miƙa mashi ruwa a yi mai bibita ko a kunna mashi banka a yi mata sai a yi mashi saitinta ana jin ya ya dawo ya labarin kasa ya kaza ya kaza to yi kuma yana cin abinci amma ta abje mashi ko lakantaccen albajan na ango ba a mashaka kamar shi ga shi ne mashaka shi ma ya tashi kun cika mata siya kawai sai ba mata abincin sai fito gun mai sha ya yi mashi haɗi ko da na talakawa ne da haka wani lokaci matan suke sabbabawa a sabbaba matsala da gurɓacewar zamantakewa matsalar mata da biyu shine rashin godiya shine kumranu na ashir suna butulce wa alherin balansu shi yasa da abinda za ka yi wa matarka sharaɗin farko ko ribar ka ta farko ka sa don Allah za ka yi mata ba don yaba da zafi ba duk rashin da muka samu matsala sai ta kuntuka maka magana wata ba za ta iya zuwa ta ce in ban da kaddara da tsuntsayi zai sa ta aure ka kuma ita ma ta fara cewa tana son ka kila ba ma wannan ba da kace kana son din ma ce ta ita wanda za ta zo ta ce mijin ya sake ta in ya haihu kuma yana rubuta takardar ta fashe da kuka kaga duka wasu matsaloli ne namiji ya san cewa mace na da wannan halin su ko mata san cewa wannan halin yana sabbaba musu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam wata na ya tara mata amma masallaci yi an yi nasiha an yi wa'azi an yi gargaɗi an yi komai sai yake cewa na leƙa wuta fa'iza aksaru a hali hannisa mafi yawan yan wuta mata ne anas ibn malik yake cewa sai wata mata a tsakiyar mata wanda fuskar ta har akwai dimples irin ya ranin nan ya gane ta bai manta ba lokacin da yake ba da labarin fuskar ka duk akwai kuraje tana da pimples ta miƙe matan nan ta ce ya rasulullahi ma balun nisa'i me yasa mata suka bi yawa a wuta sannan bai ce abu biyu ne kawai wallahi kuma duk macen da bata basu ba to wannan matsalar na jiranta ya ce na ɗaya sai mata suke ta ya kurna billah ya rasulullahi shirka muke muna haɗa Allah da wani ne sannan ya ce a ba shirka ku musulman nake magana ya kurna da ashir kuna mutunce wa mazan da za ka kyautata wa ɗaya daga cikinsu tsawon zamani sannan ran na aka ɗan sami akasi ka muna na mata kawai sai ka ji ba kunya ba tsoro tana cewa mara aiki min ka khairan kanti ni ba ce ba sanin alherin ka ba ba ka da alheri kalle ni ka kalle ka ba kaddara wani zan da kai jaraba ce Allah ya kaddaro ma kuma na gaji mun kara kaza kaza kaza kaza kaza in ka aiwu da jini kamar ta kadda ta yau ki je ki shawara ba wata shawara don ka biye mata sai ka ba ta sai za ka ce sai da bata dan na ce mijin je ba ta kadda kare ba ta a lokacin sai an natsa shi kuma sai ce ya maganar shekaran jiya ka bar maganar nan ba na san irin wannan maganganar hadisin ki dai ba kari shala ne barwacin kawai nake so in ji yanzu daga da ba ta san magana sanin ya ce kuna hudun cewa maza ba ku godiya ga abin da maza ku yi maza daidai gwargwado suna kokari duk da akwai taimakon Allah da suke samu amma matan wasu ba sa kuriya ya ce na biyu wa ya turna la'ana ko mata kuna yawan da tsinuwa yanzu na mace za ka ji cikin minti biyar ta tsinewa abu ashirin da yadda mace za ta yi shanya sai iska ya kada shanyar wallahi zai tsine ma abu goma sha kaga za ta tsine wa shanyar da ta faru da igiyar shanyar da ta bari aka faru da abin matsa shanyar da ya bari aka faru da iskar da ya kada da mutanen gida da basu faɗa mata ba da ranar ma alhamis ta yi laraba ta yi talata ce a ita sai ta tsine mawa da ruwan da ta yi wankin da shi da sabulin ma duk sai ta haɗa ta tsine musu in tana da 'ya'ya ma duk ta tsine musu tsine dubu ki zuwa ko ko dubu ba to mace kenan tsinuwa yanzu nan ta ki Allah ya tsine maka nasa wannan tsinuwar da kuma rashin mutum da godiya ga abin da miji yake yi to shi yake sabbaba ma mata shiga wuta shi namiji idan ya san haka to sai ya san cewa mace za ta iya rinawa ta nan bangaren ba amma dai ba zai hana a ci gaba da jan hankalinta ba a ci gaba da nuna mata abin da ya kamata ba Allah da Umar ya ci wani hadisi yake da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanzuru Allahu ila imra'atin Allah a ranar lahira baya kallon kowace mace wadda la ta shukuru zauja wadda ba ta gode mijinta duk matar da ba ta gode wa alherin mijinta in an je lahira wannan matar ba ta ishi Allah kallo ba duk kuma mutumin da Allah bai kalla ba a lahira wuta zai wuce da shi tana kallo za a yi ninke ta a yi wuta da ita da ya laifinta ba ta godiya ga mijin abin da ake so mace ta yi ko me ya kawo ke godiya ce murna da shi amma wata mace yanzu za ka lo da ƙyar za ka samu kashin ita ma transfer ka ya aka ce ba gani ba ka jira aka gani ka sai yan ce bari ka sai waye ka sai waye kai kana murna kana ga za ta yaba wanke ga kayan ce nan nan ba je su a nan zan ɗauka wanda ba ya sa ba in ka fita a gida za ka da wani marayin zakara da tumatirin ka ya ga ya zamtara min nan mata ba ta wuce kayan nan ba ta ce a ni wanda za mu yi girki na ba su a nan ne bayan isha zan gawar amma da ki kawar mana yanzu to ka bi da sanin girki ne ka ka biye mata kana da hidima a waje ka fita in ma ba ba mai da kani ka je ka zauna kaga ma iyaye ko da malamai daga makarantu a kuma kasuwar a karantar da mata wannan rashin biyayyar da hadarin da ke ciki akwai wani hadisi da alimamu tsabaran ya fitar da shi a kalimar da zuwa ibana ta sai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun la yuqbalu lahum salatu mutane ko sun yi sallah Allah baya karba na daga ciki akwai wal mar'atu sahitu alaiha zawjuha macen da mijin take ci da ita ko ce sallar farin da Allah bai karba kaga kuwa wancan hadisi kuma ce idan mace ce sallah ce azumi sai da'a ga mijinta za ta shiga aljanna to amma ga shi kuma an ce idan ba ta yi wa mijinta da'a ba ko ta yi sallah Allah baya son sallah inna Allah la yanzuru ila al-mar'ati sakhitu 'alayha zawjaha Allah baya kallon matar da bitin da ke rushi da ita wata na nan da Allah fare wa sallama cikin hadisin Mu'adh bin Jabal yake cewa la tu zifra'atun zawjaha fi dunya babu yadda zai wata mata a nan duniya da cutar da mijinta na nan duniya illa qalan zawjatuhu min al-qul al-aini sai an samu matar shi daga cikin matan qul al-aini ta ce la tuzihi qatalaki Allah kada ki ƙara cutar da shi Allah ya tsine miki albarka yar aljanna daga can saman bakwai an ankarar da ita ga kwamanda in cif ɗinta wata tsigalalliya na wahalarwa ta ce ya Allah matar mutumin can Allah ta tsine mata Allah da ce na tsine mata ba za ta ba albarka ba fa inda ma huwa inda ke da fi bako ne mai zama ya dan shakata a wajen ki ya kusa zuwa inda zai ga soyayya da gata shi yasa Allah ne ta tabbar da matan aljanna yace urubat asrama sunan ce urub su ne macen da ta kwari a iya soyayya kuma a tara ba tsara rikin juna ga ɗan karen kyau surun baka suratun filafiya to su ne mata da ce yushiku ayyukware kake raina saura ka dan wannan mijin ya mutu ya dawo nan wajen mu wannan dai shine dalili na biyu wanda yake nuni ga cewa mata na sabon matsala shine mutum cewa malamai suna cewa abin da ya fi kamata ga mace shine wasu kalmomi su su samu wurin zama a bakinta game da mijinta jazakallahu khaira wannan kalmar ta filin ba shi sauki a gummaci kawai ba itace ne ya dan mika mana ta sa a hudu da ce da zaka lawo kaiwa ko ni da zaka lawo kaiwa barakan lawo da na fika Allah ya maka albarka saboda hidima da tsawaye da kake wani da yayana barakan lawo da na fika kada ce barakan lawo fika kawai barakan lawo da na fika sannan ta saba da asadan lahu fi umrika Allah ya tsawaita rayuwarka Allah ya ja kwana a nan ne ake so mace ce bambadanci ta zuzu da mai gida ta yabo da jinjina bisa ga hidimar da yake mata idan mace sai haka wace girman kai ba za ga an sami sauki matsala ta uku da mata ke haifarwa tsakaninsu wanda take sabbaba rigima tsakanin ma'aurata shine tona asirin mai gida da tona asirin gida yanzu mace wai sai ta je gidansu sai ta rika ba da labarin wai jiya ba ci abinci ba wanda ba ta yar tijara ce ka roƙi Allah wadata ka canza gulab gulab ɗinka irin na da ne yana raina wuta wala gulab ɗinka na raina wuta ko kuma ka haɗa da mara raina wutan da ya raina wuta amma macen arziki ba ta faɗar sirrin mijin shi yasa ta je to ya kun ci abinci ko a mama ya alhamdulillah ai ai shi Allah kin sa sai da sai da karkata tauhidi ai mama bakin da Allah ya tsaga din nan bai hana shi abinci haka take kaga dai ba da ce suna ci su koshi ba ba dai karya ba da tona asiri ba an ce mai gidan naki ma wai an fata fice shi aiki ba sai zai za ku rayu a mama ba duk ba an zuzu da abin da ya ba abin ba haka yake ba ai aikin ne kawai bai zuwa amma abubuwa na nan na kyau suna nufin abubuwa za su yi kyau sai ta ba da ma sai ya kore ni ta ba da ta yan kore shi aiki ai mama kin san mai gidan ko wani mugun ciwo gare shi ba ai idan ya fara haji in ba na abusa ba ce ki faɗa ko to maman ki likita ce in ma likita ce ki bari ya faɗa da kanshi ai mama wani tabo ne a bayan ki kamfa waye ce ki faɗa waye ce ki faɗa ai kaza ai kaza ba a tona asirin miji idan miji ya fahimci matar shi ta tona asirin shi har abada ba za ta gane kan shi ba kuma sai ya nemi hanyar da zai biya rama shi yasa Allah ya ce matan kirki qanitatun mata ne masu da'a ga mazan hafizatun da ligayi masu tsara abin da yake a koyi waɗancan sirrorin ta tsakanin miji da mata ba wanda ya san su sai ke to ki ja bakin ki shiru kada ki faɗa wa kowa kada ki tona asirin ga kowa annabi ya ce mafi sharrin masauki a ranar lahira a cikin mutane shine mutumin da ya kaɗaitu da mace bayan ya aure ta ita ma ta kaɗaitu da shi sannan sashin su ya rika tona asirin sashi su ne mafiya munin masauki a ranar lahira shi yasa ko kuwa aka yi kakka tona sirrinta karka tona ko rabu da ita saboda tana maka dauke dauki kai shiru kawai kai kila abin da yasa tana maka dauke dauki har ka damu ba ka da abin daukan da yawa ne yawa wani mai abin daukan da yawa zai yawa ba ya gaba a dubu hamsin ne sai ba ta dubu ɗari biyar ba dai mace barawa ba shi kenan ko kuma kila kai ne za ta yi wasa amma ba za ta yi ma wani ba ko kuma ta iya girki ba ba ruwanka ka sake ta ga ka ce wai wani da mai san mace ai da yayin girki kawai da ruwanka shi kila ba a cin kasuwa da girki a wajen shi kaza akwai mazan da su kuma dan kin iya girki ba ki da wani cin kasuwa ko kin iya ado a shi da duk ko a jike shi kaf a jike shi shi ne akwai mai ruwan wanka da wuri kawai kun a kawo shi BBC kafin ya dafa lafi yawwa yar albarka kenan ai kafin ya dawo ta yi fetin Amerika yana zuwa kawai zai labaru in kuka rabu kai gum da bakin ka wallahi kana da surorin ka da za ta tona kuma idan ka tona sai ka fi ta wulakanta kai shiru kawai mafi sharrin masauki a mutane shine wanda yake tona asirin matar shi ko kuma matar ke tona asirin mijinta idan aka samu sabani zama ake yi a warware a mayar da magana ta faɗi damuwarta ta faɗi kuskuren da aka yi mata in za ka ɗauka dai duka ne ka ɗauka in ma ba za ka ɗauka ba dai a warware matsalar a ci gaba da rayuwa amma kar a fita waje a ji al'amura na fitowa na tonon asiri da aibata juna da cin mutuncin juna idan miji ya ankara matar shi tana tona mashi asiri ta je can gidan ta ce wai jiya ba ta abinci ba ta wulakanta shi ta je masallacin anguwa ta ce da Allah ya taimake ta da ɗari biyu da hamsin za ta kai yarinya asibiti mai gidan ne baya nan ko kuma al'amura ta rikice mashi ta tona mashi asiri to ba zai ba za ta taɓa ganin kanshi ba ko ba za ta samu alkhairan da ya kamata ta samu tare da shi ba da Allah zai yaye masa halin da suke ciki ba zai taɓa kallon ta matsayin mace yar amana ba kuma ba zai yi ta rika sanin wasu abubuwan da ya kamata a matsayin ta matar shi ta sani ba sai dai kawai ta ga yalantar da abubuwan shi ba da wai abun ba shawara eh ta ai wata in kai shawara da su ne kamar gidan rediyo kaga ya kamata gane da waye daga mata sai sun kiyaye surori da al'aura da ababe na uwe da mazajensu yin haka shi zai mallaka masu mazajen don ganin sun masu da'a ko sun ci gajiyar da matakewar aurace da ke tsakaninsu. Ina da saboda yanayin lokaci ce mu dakata a nan.